وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake dawo da mu wannan safiya ta laraba wacce take 26 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 25 ga wata na uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2025 a wannan masallaci na laifa a tafsirin mata a wannan gari na ningi kalamar hukumar ningi za mu ƙarke insha Allah a cikin surtul haka za mu tambayi
Na'am, mai tambaya ta farko bayan ta yi sallama. Ta ce ga dubu da ɗari biyar na marayu, ɗari biyar na masallaci. Allah ya bawa mahaifiyarta lafiya ya ji ɗan mahaifinta ya zaɓa mata miji na gari a cikin samarinta.
To, Ubangiji Allah ya ba mahaifinki lafiya, mahaifiyarki lafiya ya ji ɗan mahaifinki. Ubangiji Allah kai ya barki da ƙwarewarki da dabararki Allah ya baki miji na gari a cikinsu ba za ki ce kawai a cikinsu ba ta yi da a cikin nasu ma ba mijin naki ko kuma ba alkhairi kawai Allah ya baki miji na gari shi Allah ya sani yan a cikinsu na garin yake abin da ya yi da shi shi ya sa muke yawaita istikhara a cikin lamuran muke ba wa Allah zaɓi za ki istikhara hadisi ya zo kuma na karanta muku nan za ki istikara kai kukanki zuwa ga ubangiji kuma ki yawaita ma'ana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah bi ma'ana ba ni da wani karfi Allah ba ni da dabara sai taka Allahumma la takhilli ila nafsi tarfata aynin wala aqalla min zalika Allah karka banni da iyawa ta da kwarewa ta gurgurdan kiftawa ido ko kasa da haka Allah ka shiga lamarin za ki ga Allah ya miki zaɓi Allah ya ba mara lafiya lafiya wanda ya rasu kuma Allah ya kai rahama kamarinsa kuma ga wata malam jahun ya bani ƙur'ani ta ce a bani to na gode Allah ya saka miki da alkhairi insha Allah ƙur'ani kuma za a yi ta karantawa kina samun lada da izinin Allah ta'ala na gode ƙwarai da gaske na gode Allah ya ba da lada abinda aka yi da yushe Allah ya biya
Wannan ta ce su ne su biyu a wajen mijin ita da kishiyarta idan tana mai rashin ba a cewa kishi abokin nan ita da abokiyar zaman ta idan tana wanda sun kewa kishi ya ai kamar diddin juna ne na- idan tana mai rashin tana yin sati biyu mijinsu kuma yana da yawan sha'awa amma wannan sati biyun da tsitsinkewa ko ina ga dai sai dai inda tsitsinkewa ne amma ba zai ce zubar jinin bane ba tun daga kwanan farko har su kwana goma sha hudu zai wahala gaskiya zai wahala sai dai kowa da Allah yana tsitsinke mata
to ko yana wajen ta ita kishiyar kenan ya halatta ta mallaka masa kanta sosai ba kuwa komai ba matarsa ba ce ba sosai kuwa ai ba ma abinda daman kamar yadda malamai suke magana shine daukar kwana ka kai gurin wacce ba kwananta ba wannan haramun ne sai da izininta ko ta yafe ko ka saya an gane ko ko dai ka ciniki da ita ko kuma ka roƙe ta ka lallashe ta ko dai wani abin da ya kama da wannan wannan dole ne amma misali ka je ɗakin wannan kuma ka tabbatar tana menstruation kaga ai ba buƙatar sai ka tsaya wani tambayar ta ko wannan ai dole- laruri ne dole amma inda kalau take ne to kaga wannan ba daidai bane ba wasu malaman kuma suna ganin cewa ko kalau take dan ka shiga ɗakin matarka wannan ka kai sha'awarta za ka yi kwanciya da ita kawai dai abinda malamai suka ce ne ita ma ya kamata rana wannan karama mata amma dai ba kamar da kuke faɗa ba wai inda za a samu ciki a wannan lokaci wai dan shege ne wai ba a samun shege a sai a cikin gida haka hausawa suke faɗa a da amma nan ba gaskiya ba ne an gane ko saboda haka za ki iya mallaka mai kan to dama ai kar ma ki mallaka dama ai mallaka ki ce ki ai baya bukatan ma sai kin mallaka dama ai ke mallake ki a kowane lokaci na'am
wannan kuma ta ce shin me hukuncin wanda zai zo wajenka wajen ta kenan ya ce wai annabi ne ya aiko shi wai shine mijinta shin malam me hukuncin sa shine mijinta ko shine manemin shine mijin ma baki da haka ne a wannan ƙarya yake wannan iskanci ne ba su ne so yake ki mallaka mai kan naki kenan sai ya cuce ki kuma ya gude baki ƙarya yake wa ya faɗa masa haka wata duk wannan tatsuniya ce a gani duk wannan surkulla ne ba gaskiya ba ne ba bayan manzan Allah ya bar duniya ba wanda ya isa a halatta masa ko a haramta masa ta ta bakin manzan Allah to shi yasa wannan shine hikimar saukar waccan ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum ko tun daga ranar da aka saukar da wannan aya addinin musulunci ya cika ba ƙal ko manzon Allah ma har yaba duniya ba abin da ya ƙara ko ya rage an gane to balle kuma wani karan kadamiya shekaru dubu da wani abin da Allah da barin duniya kai ka zo ka ci wai wai ka zo gurin mace ƙarya yake munafiki ne gani ƙarya yake ɗan iska ne kawai shi yanzu ina za ka je gurin yansa ka ce kai ma Allah ne ya turo ka a zai yadda eh ko kuma eh ni sai sai sai in yi sallama a kofar gidan sai in ce yarsa ta fito in ce shiga mota Allah ne ya ce ya banki zai yadda to kaga shi abin iskanci ne ga
wannan ta ce tana fama da matsalar aljanu an yi rukuya sun yi kamar sun tafi amma ba su tafi ba shin ko akwai wani tsarin bayani da zan samu daga wajenka kuma daga ƙarshe tana maka fata alheri
to ka gama wannan gaskiya akwai daman nau'i na ushaku ashiqin mana masu irin shiga jikin mace da nufin suna santa to wayannan sun fi tsaurari tsanani sosai to gaskiya kawai dai ni ina gan ɗayan biyu ne ko dai karan kanki ke diye da za a miki rukuya akwai bukatar ke kanki ki lazumtu da addu'o'in a karan kanki wata kawai sai ta ɗauka rukuyar kawai ita ce mafita amma ba za ta rungumi azkar ɗin ba da karatun ƙur'anin yadda ya dace an gane shi kuma shaidani ai na ci gare shi duk ma mai harkar banza ma na ci gare shi so gaskiya ni ina ganin ki koma a karan kanki ki sake jinjina kanki wajen yin azkaru da karatun alƙur'ani gaskiya rukuyar daman ba zai yi a ce ɗaya biyu uku ba za a ci gaba da yin ta ne har lokacin da kika samu lafiya amma ke ma ki do ki dage ki ci gaba da karatun alkur'ani ki ci gaba da azka duk wayannan munasabat na rayuwa kar ya zama kina aikata su ba ba zikiran su in za ki ci abinci ki bismillah in kin gama ki gode wa Allah in za ki shiga gida ki addu'a za ki shiga ban daki ki addu'a kin fito daga ban daki ki addu'a za ki kwanta bacci ki alwala ki kwanta da da tsarki ki addu'ar kwanciya bacci in kin farka dan shiga ban daki ko wani uzuri ya tashe ki ki addu'a wadda ta zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in gaban ki ya fadi ko kuma kin ji dardar a gaban ki ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ni ina ga inda zaki kula da wayannan azkar na lokutan nan munasabat daban-daban da izinin Allah kuma kina wayancan azkar ba gashi na mana karanta mana ranan manzo Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in ya faɗa da sallah bayan sallah asubahi kafa ɗari Allah zai kankare mai zunubi ɗari kuma zai rubuta masa lada ɗari kuma zai ba shi ladan kamar wanda ya ta bayi ɗari kuma Allah zai mai kariya da katanga daga sharrin aljani da sharrin mutum tun daga wannan safiya har zuwa dare in ya faɗa kuma kafa ɗari bayan sallan magriba Allah zai sake maimaita masa wannan abin da kariya daga sharrin mutum har zuwa garin Allah ya waye. in kuma kina da wasu da ke fargabar haduwa da su gashi na Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim la hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim an gane to gaskiya yake ci gaba da waɗannan a ci gaba da yi miki dukiyar ke kanki zama mu'mina mai zaman kanta da izinin Allah din nacin su Allah zai raba ki da su amma sai kin kiyaye kima a kanan kanki za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani sai ce me fal yastajibu li ki amsa wa Allah kenan ki ki amsa wa Allah akan abin da ya umarce ki zaki ga waraka da izinin Allah ta'ala na'am
wannan kuma tace tana so a ja hankalin mata akan biyan azumin watan Ramadan har wani azumin mai zago ba su biya ba sannan bai hukuncin sauran bashin azumin da yake kanta oh an ce a ja kunnu shi dai bashi bashi ne ko saboda haka duk ta san ta ci bashin Allah to ta biya wata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce mama na ma kam ne gwaranci mama ta na ko eh za ku taba ni nima mama ta ta mutu ana bin ta bashin azumi ya rasulullahi zan biya mata sai manzon Allah ce ai bashin al sai yake ce mata yanzu ki auna inda mamanki ta mutu ana binta bashin kuɗi za ku biya mata ta ce za mu biya ya rasulallah sai manzo Allah ya ce to ai bashin Allah shine a haƙu da abiya kin gani ashe kenan wannan azumin ko da mutuwa kika yi biki ba sai an biya shi dole ne dole magadanki sai sun biya wannan azumin to kamar bashin dukiya ne saboda haka ku ji tsoron Allah ya koma ta kuke gaggauta aikin alkhairi bi ma'ana kuke gaggauta biyan bashi idan kun ci in biki ba har wani ramadanin ya zo to yanzu kin ga loss na farko ga cikin yi kuskure sai kin yi tuba ga Allah sannan kuma sai kin biya azumin kuma dalla da kika biya sai kin ciyar wannan ciyawar kamar horo ce aka miki na jinkiri da kika har azumin ramadanin wani ma'ana ya zagayo an gane da kyau ko wannan shi
na'am wannan tambayar ta karshe malam a ta biyun karshe malam ya amsa ta a bayaninsa shine biyan bashi wa mahaifiyarta na azumi wannan kuma wata doguwar takarda ce amma ko bayanin ba zai fito ba kuma sai an karata du malam to bismillah ta ce malam ni ce nake zaune da mijina tsawon shekara talatin da ɗaya sai al'ada ta fara yin wasa tana ɗaukewa na tsawon waɗansu watanni sai ta je ta sami gani doctor ta yi masa bayani da ya ji yawan shekaru yawan shekarunta sai ya ce kar ta damu ta shiga period ne na menopause amma abin da take nufi a nan ina tsammani shine ya zama lokacin da zaka daina yin al'ada Jama'a ai mu sai ka fassara mana kawai tun da yare na likitoci ko mu je gaba daya saboda kowace mace da irin halittarta ta zo ta yi wa mijinta bayani amma a yanzu duk lokacin da ya ga ta dan murmure sai ya rinka cewa shi bai yarda ba ta je ta yi planning ne idan dai har haka ne to shi a bakin aurensa to malam menene hukuncin wannan furucin da yake yi mata
To, na farko dai ni na la'akari da wani abu a garin nengi ma ko ko ruwa ya takuce mai rauni ko ya dora wa mazajen laifi ko kuma haka ne bunu-bunu sai a ce abu a bakin aure sannan na yi ɓambamin na a can ko a karatun dare bunu-bunu sai a ce komai a bakacin aure komai mazan ku ba sa kaddara aure ne komai yake faruwa ba daidai ba ne wannan ya gaba na cewa akwai matakai na zaburarwa da firgitarwa ga miji ya kamata yake ɗauka ga matar shi ba sai yana yin wannan maimaita kalmar a bakacin aure a bakacin aure ba auren nan fa is not easy ko ba haka bane ba auren nan yana da wahala a can ma balle yanzu yanzu aure duk wanda kaga zai aure aika jinjina mishi ba karamin kokari ne wannan mara da suke amma shi ma ya tashi hankali da daune yau da kullum to amma shikenan kuma kana zaune da matarka kuna rufa juna asiri kawai shi kenan kawai kawai ko ‘yan magana akwai hanyoyin da za ka mata ladabi da nuna ɓacin ranka in kin yi kaza kaza amma kullum ake ta maganar a bakacin aure a bakacin aure a bakacin aure abin ya yi yawa don Allah ku daina to wannan kuma kenan sannan abu na biyu ni ban ga wani abin tashin hankali ba ai ko ne da ba likita ba a yi matsayinka na mai yanzu shi na yi imani wannan mai iyalin da kyar in bai girme ni ba ta ce mata kai shekara hamsin ita kanta to ka gani ni kaina ni hamsin din ne balle matata to ka ku tunda matarsa hamsin ce shi kuma nawa zaka tsammanin sa sittin da wani abu ko ba haka ba to kaga yayana ne ya fi ni sanin mata ma to yanzu dan Allah matsayin ka akramaka Allah yanzu matarka tana hamsin har kana mata magana haihuwa ma ai ya kamata ma ka tausaya mata yanzu in ma za ta haihu ai haihu guzuma za a yi ya kwanci uwa kwanci saboda komai nata ya saki ai kamar tsohon mota ce fa kana samu da kana zuwa ina ne kana zuwa binoye kana zuwa lagos kana zuwa kano da sauransu ai ana nan ana nan wata ran iyakacinta ma kona babal me yasa saboda ta saki to haka dan adam shi ma yake baki daya zaki ga lokacin kina kuruciya da juna biyu ba aikin da baki yi ki tashi ki wanke ki shara ki yi menene amma kina nan wata ran da juna biyu ba abin da zaki iya saboda waɗannan gaban sun yi rauni to kai dan Allah ko yanzu cewa tai tana son cikin baka tausaya mata ba ai yanzu cikin ma agunta tashin hankali ne to kaga wannan ni ban san me yake damun shi ba kuma sannan ba ita kadai bace ba kuma ma duk haka ai matan biyu ne ko to kana da gurin mata nawa ne yanzu biyu to sai ka je ka auro zawarawa ga sanan wanda su kai tsaye ma ba su da matsala oya oya ne ma kawai an gane ko gwara yarinya ma ka ce in yarinya karama ta yi daukar lokaci amma da ka auro ba zawara kenan dama in ka tashi tun nahiwa kake so ai malamai sun ce psychologically in kana son yaya to ka je ka nemi yar gidan yaya gidan haihuwa akwai su ai akwai yar gidan gidan wanda in dai ka aure ta to kai ma ka sani za ta biyo mamanta ne za ta ta maka haihuwa in kuma ba ka so ka je ka nemo wanda an haihuwa masu ayin wajen shekara nawa kafin a samu wani juna biyun ba kun fulan din ake ba su fulan din su ne fulan din su ne daga Allah ba haka bane so gaskiya ka yi hakuri akramaka Allah a matsayin ka na yayana kafi ni sanin cewa ai da yawa ma za ka ga masu ɗara arba'in da biyar da shida suna haihuwa ma ba su da yawa ba su da yawa shi ma sai inda jin daɗi kuma shi ma sai in gidan haihuwan ne akwai wadda komin jin daɗin in dai ba ta gaji haihuwar ba a shekara arba'in da wani abu haihuwar ta ɗaya amma wadda akwai inda gidan haihuwar ne za ta iya haihuwa ma har hamsin ɗin ma amma dai tsakani da Allah ne ina ga a sa tausayi a cikin tsarin na ga shi kenan to ka yi haƙuri a karamakan lawa auren da amma bai warware ba na'am kace auren a aure shi yayi ta tabbata kuskure ne ba fulanin ta ba ai shi ai ya sai ta yi fulani to kuma fulanin ta ba kawai Allah ne ya dakatar kuma shi ma ina gade ba shi ba ta karshe mana ku faɗa masa ita haihuwa ga shekarun da take ɗaukewa ai shi kansa dama me yake kawo haihuwa zuwan jinin al'ada ne to in suka kai wannan shekarun za ka ga ta fara ya fara janye mata ma wani lokacin ma sai ta yi wata uku ba ta yi ba ba haka bane ba kaga alamun yana menene bai bai kinan zai tafi to da Allah ana wannan yanayin kuma ina magana wani dauka haihuwa zaka ga tana hada wata biyu wata uku bata yi ba daga nan ma kuma sai ta nemi shi ta rasa baki daya shikenan ta zama Aisha bore ta riga ta ɗeba kauna a haihuwa to kuma musamman ma yanzu ne ma wannan yanayin ma ake kai wannan shekarun amma a baya zaka ga mata ma ai ba sa kai wannan shekarun haihuwa take tsayawa to almuhimmi dai bata saku ba tunda bake fulanin ba kuma ubangijin ki ya fi ki sanin wannan amma abin da nake so da shi da ke ki dauke shi ki je gurin doctor din eh kawai shine maraba ko ba haka bane ba dauke shi ku je gurin doctor tunda da yadda zaki masa bayani ba zai gane ba dauke shi zo mu tafi gurin likita a tabbatar maka ba abin da na sha kuma ya faɗa maka cewa yanzu na kai shekarun da ba lalle in sake haihuwa ba kuma in kana da tausayi ma tunda na kai wannan girma ma ka kyale ni in huta in ƴaƴan kake bukata je ka aure wata ta maka ba shikenan ba Allah ya sauke
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
na'am ka tsallake mana ayabi fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tusiru na'am je mun gani ubangiji subhanahu wata'ala yadda yake bayani ranar alkiyama yadda duk wani dan adam kowa zai ta kai shi domin lamarin kowa da yake gaban shi ya ishe shi har Allah yake magana kuma cewa su ‘yan wuta Allah zai tambaye su me shigar da ku wannan wuta kuma su da karan kansu za su tabbatar laifinsu ne a nan gurin kuma Allah yake nuna mana cewa ya shigar da su wannan wuta ne saboda ba sa jin maganar Allah innahu kana la yu'minu billahi al-azim domin ya kasance bai imani da Allah mai girma ba wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitawa kuma akan aci da miskini walaysa lahul yawma hahuna hamim to anan a wannan rana ba shi da wani ma'ana hamim masoyi na kusa wanda zai iya bashi gudunmawa wala ta'amun illa min ghislin ba wani abinci sai na ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un ba masu cin wannan abinci na gislin sai masu sabo wanda suka zama kafirai Allah ce fala uqsimu fala eh ai ai mana bi mana la uqsimu ai ba sai na rantsi bima tubsiruna da abin da kuke gani ba wa ma la tubsiruna da abin da ba ku gani saboda haka ko Allah ya rantsi mana ko bai rantsi ba innahu laqawlu rasulun karim wallahi ƙur'ani maganar manzo ce mai girma wani manzo kenan jibrilu an gane ko kenan abinda ake so a nuna mana cewa kamar da na faɗa mana a baya ubangiji ya ga dama ya rantsi da duk abin da ya so ya rantsi domin shi ba wani abu sama da shi muku da aka wayi gari muna da ba muna da abubuwa da yawa na ƙasa to bai halatta mu rantse ba she da shi shine ma'ana guda daya to shi yasa yake cewa fala uqsimu bima tulsiruna ai ba sai na rantse da abin da kuke gani ba me muke gani bishiyoyi duwatsu ruwaye sune tekuna da sama da ƙasa da mutane ƴan uwanmu da kuma halittar ruwa da kuma halittar tudu wa ma la tubsiruna da abinda ba ma gani irin su aljanu da mala'iku da wuta da aljanna da sama bakwai da ƙasa bakwai duk wa'annan ba ma ganin su amma imani min yadda to shine Allah ya ce ba sai ya rantsa da abinda muke gani ba da wanda ba ma gani sai ya ce innahu laqawlu rasulin karim haƙiƙa wannan qur'ani maganar manzo ce mai girma shine a wani gurin ke cewa zuquwatin ko inda zil arsil makin makin ne ko majid makin ko eh bi ma'ana me ma'abocin amintacce ne ma'abocin ƙarfi a gurin al'arshi ma'ana mai girma waye mai al'arshi mai girma shine Allah to shi yasa malamai da suka ce wannan inna hudun yaudu ila jibril cewa haƙiƙa jibrilu wannan kalaman ma'ana nashi ne wa ma hu bi qawli sha'irin ba maganan mawaki bace ba kuma ƙur'ani bai kama da waƙa ba an gane ko Allah ya ce ma wa ma allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu lokacin da suke jifan manzon Allah cewa ƙur'ani waƙa ce ai ba yadda za a yi kai waƙa sai in ka zama mawaki haka ne ba yadda za a yi a rera maka ita ka rera ta in kai ba mawaki bane ba to sai Allah ya ce ƙur'anin nan wa ma huwa biqauli sha'ir ba maganan mawaki bace ba inda Allah ya ce wa ma'allamnahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu ba mu koya wa annabi waka ba bai kuma dace annabi zama waki ba yawa yawa kun gane ko kawai wannan qur'ani ambato ne kuma abin karantawa ne wanda yake mana bayyananne duk wanda yake balaraba mutum ne na asali yana jin zubin qur'ani ya san ba zubin dan adam bane ba domin ba haka zubin waka yake ba ba kuma haka zubin ma'ana ba yake ba ba iri ɗaya ba ne ba amma ƙalilan ma tu'minun kaɗan ne daga cikin kuke ba da gaskiya da Allah kuke imani amma dai mu duk muna ciki ya Allah min yadda ƙur'ani maganar Allah ce min yadda kuma wannan ƙur'anin ba waƙa bace ba ba kuma sihiri bane ba wala bi qawli kahinin ba kuma ma'ana maganar dan duba bace ba ka san akwai kahin akwai kuma arraf hadisi ya zo manzo Allah yake cewa man arrafa au arrafan dukkaninsu a hausa bokaye ne amma da bambanci an gane ko akwai mace tsakanin mana kahin kahin shine wanda zai ba da labarin abin da ya gabata arraf kuma mai ba da labarin abin da zai zo wannan in an miki sata ki je gurin shi ya faɗa miki shine ma'anawa kahin arraf kai wancan kuma da za a wayi gari nan gaba za a yi ko za a miki kaza ko za a miki kaza ki kula ki shiga hankalinki wannan kuma shine ma'ana kahin an gane dukkanin su bokaye ne kuma dukkanin zuwa gurin su ma'ana kafirci ne wanda nayi imani insha Allah kwanakin da muka dauka a masallacin nan ma'ana muke karanta littafin Allah a dakin Allah ba na jin da izinin Allah akwai ɗaya daga cikin ku za ta sake mu'amala da malaman sunna ko akwai nayi imani kun bar su kenan har abada kamar yadda kuka bar cikin iyayenku kun ba wa'annan mu'amala da su har abada kun yi wa Allah alƙawari kun yi wa Allah alƙawari duk wacce ta saba fa tambayar ku nake kun yi wa Allah alƙawari wacce ta saba fa ba za ku yi magana ba wacce ta saba ta sake zuwa gurin malamin tsubbu ko ta yi rakiya ko ta ba da shawara ko ta kwatanta hanyar gidan Allah ya mata me to ai in ta riga ta je ma Allah ya ga mutsi ne mata albarka yar wuta ce to da Allah ku daina alaka da wayannan mushrikan ki dauki dabi'a a gurinki duk abin da ya shiga miki duhu kike tashi cikin dare kina fada wa ubangijinki bi ma'ana sautin ki ya zama sanannen sauti ne a gurin mala'iku an gane ko wallahi dare tsakaninki ganawa ki da Allah ba abin da ya bari ba abin da ya bari wallahi ko ke tashi dare kuna kai kukanku ga Allah mijinki ne ya takura ki ko uwar mijin ce ko dangin mijin ne ko tsinanniya aboki ya zama ce mara tsoron Allah ko ma waye ki ci gaba da faɗa wa Allah ba abin da ya fi ƙarfin Allah ko mijinki ne baya ji an gane ko yana fitinar ki a wasu abubuwa daban-daban fitina ce ta cikin gida ko ta waje faɗa wa Allah ki tashi cikin dare kina roƙon ubangiji Allah ka shirya mu mijina Allah ka karkato da hankalin mijina a gare ni Allah waccan ne kokarin sace zuciyar mijina Allah ka raba ta da shi Allah ka musu katangar karfi amma fa in ba auren ta zai ba in auren ta zai ba za a wannan addu'a ba ko eh akwai wanda in iska ne matan ba neman Allah suke mazajen naku wa su nake nufi an gane ko akwai zaki ga wata misali tana gidan ta ki zaman aure amma kuma an rabu ta ci gaba da bibiye shi ko ba irin wayan nan tsohuwar matarsa ce sun rabu an yi an yi da an yi sulhu ta ki zaman auren yanzu ta fita ta ga gonogo ta kasa zawalcin bala'i ya ki kuma tana menene yaudararsa tana yaudararsa ana lalacewa to wannan ita fa abu ne mai sauki a gurinta ma ta sa a sake ki to irin wannan ki ta hada ta da ubangiji to wannan shine alakar da ya kamata ku yi kyakkyawa tsakaninku da ubangijinku Allah ya mana gamdakatar Allah ce qalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin mutane suke tintintini Allah ya ce wannan Qur'ani tanzilun min rabbil alamin sauƙaƙe ne daga ubangiji ubangijin halittu baki daya to kaga wannan yake ƙara tabbatar mana wannan yake ƙara tabbatar mana cewa Allah yana ina yana sama ko tunda ya ce tanzilun sauƙaƙe ne min rabbil daga ubangijin wa halittu an gane sauƙaƙe ne daga ubangijin halittu kenan za a zo a waye gari kenan in aka ce abu ya sauko ai daga sama zuwa ƙasa ne ake samun sauka ko to kaga kuma kun tabbatar cewa kamar da hadisi ya tabbata ingantacce ƙur'anin nan baki ɗaya sai da Allah ya tara shi a wannan baitul izza wannan ɗakin wanda daga nan Allah yake umartar jibrilu in wata waƙi'a ta faru ya je ya ɗauko aya kaza ya je ya karanta wa Rasulullahi. An gane ko? To, kenan wanda yake nuna mana ƙur'ani saukar da shi aka yi, min rabbi daga rabbu. Menene rabbi? In an ce rabbi shi ne mai reno daga ƙanƙanta zuwa girma bisa kuma tarbiyya ta hanyar da ya dace. Shi ne an rabbu. Shi sa ake ce ma'ana mai gida rabbul manzil ko Ubangijin gida. uwar gida kuma ce mana ko matar gida ce mata mana rabbatul baiti al'alam kuma kullu ma si wallah fa huwa alam duk abinda ba Allah ba alam ne an gane ko ni alam ne wannan kyamara alam ce masallacin nan alam ne fanka ma alam ce bishiya alam ruwa alam mala'ika alam aljanu alam duk abin da ba Allah ba alam ne shi yasa Allah ya ce alhamdulillahi rabbul rabbil alamin ko godiya ta tabbata ga waye rabbu ubangiji menene al'alam Ubangijin halittu shi yasa sai Bahaushe ya ce ma'ana godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu shikenan ka gama in kin ce godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu shikenan komai ma halittar Allah ce khalqan wa abidan ma'ana halittar Allah ce kuma bawan Allah ne ba wani mai fada a wajen Allah sama da matsayin bauta bawa duk abin da kika sani a duniya da wanda aka faɗa miki da wanda ba faɗa miki ba komin girman sa menene bawa ne Allah ne ya halicce shi kuma bawa ne na Allah an gane to Allah ya samu dace na Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da kuke ganin cewa wannan qur'anin kamar Muhammadu Rasulullahi kirkirar sa yayi yake cewa mu muka saukan masa ai da zai kirkire magana ya dora akan mu taqawwul shine mana kai creating din ƙarya ka ce wani ya faɗa an gane ko to shine Allah ya ce walau taqawwala kai inda ma za a ce ba ma zai ba harfin limtina ba ma zai yiwu ba an gane ko ya kirkiri magana ya dora mana mu inji ubin inji Allah subhanahu wataala ba zai ba idan har ya zama na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun ke cewa al-kadhibu alayya laysa ka kadhiban ala ahadikum man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar manzon Allah ya ce ku sani yi min ƙarya fa inji manzon Allah ba kamar ku yi wa ‘yan uwanku ƙarya ba ne ba. Manzo Allah ce duk wanda ya mun ƙarya ya tanaji gidan zamansa a wutar jahannama gobe kiyama. Idan yau manzon Allah ƙarya kawai kamar ka sai tiket ɗin zaman gidan wutar jahannama ne, ina kuma yi wa Allah ƙarya. Idan kuma farar hula zai yi wa Allah ƙarya, zai yi wa manzon Allah ƙarya samu wannan matsayin, ina kuma Rasulullahi a ce shi zai ƙirƙiri ƙarya kuma ya ɗora Ubangijin shi? Ba zai yi ba. to shine Allah ya ce da zai yi ma la akhaznahu bil yamin da mun rike shi da dama Allah ba shi da hagu amma me yasa Allah ya ce da mun rike shi da dama kilta yadayhi yamin da hannayen Allah baki daya duk dama ne ba hagu amma me yasa Allah ya ce da mun rike shi da dama hmm a tambaya fa nake yi tane me yasa Allah ya ce da mun rike shi da dama me yasa Na'am? Saboda me? Ban ji ba? Eh, amma me yasa Allah ya ce damu rike shi da damanmu? Me yasa ya ce damu rike shi da damanmu? Eh? Saboda? Ban ji ba? A kyautata masa? A bauta masa? a ba ita ce amsa me yasa Allah ya ce da rike shi da dama sai fa kun ba da amsa nan insha Allah na'am saboda me saboda gaskiya eh saboda gaskiya amma me yasa ya ce da rike shi da dama amsa fa fa sun fulce na'am ban ji ba kuna da hannu hagu ba shi da shi ha ba haka wani na'am a rike shi da da kyau kamar yaya a rike shi da kyau kamar yaya kin kusa ba da amsa ma kuma kin noke me yasa Allah ya ce da mu rike shi da dama Allah ba ki lada amma ba haka bane kun bani gari to Allah ya sauka muku ai in kun lura duk abin da ka rike da dama yafi yafi rukuwa duk abin da ka rike da dama ai dama tafi karfi ko ba haka bane ba yanzu ko duka zaki da me kike kai duka ai ai dai kai ba ba hago bane ba sai dan kai ba hago ne ko amma duk abin da kai da dama ai tafi karfi shi yasa in ka samu matsala da kafar dama ko hannun dama kake shiga matsala sosai an fahimta saboda riko da dama ka fi rike abu da ƙarfi akan me hagu shi yasa Allah ya ce la akhadnahu bil yamin da mun rike shi da daman mu la akhadna minhu bil yamin kum da mun rike shi da daman mu inji Allah Allah ba shi da hagu to shine Allah yake cewa kuma thumma laqana minhu watin akwai jijiya ana kiranta ajabul zanab ko wanda ita ce ma'ana akanta za a amtashi dan adalan alkiyama wannan kuma kusan rayuwarsu tana jikin wannan jijiya to Allah ya ce to da ma'ana da, da mun tsinke ta da mun katse masa jijiyar gadon bayansa wannan mun diriki na shi kun san gwazarma wai kun san gaiwa eh kun san gaiwa ban ji ba to a gaiwa ai duk wanda ka yanka gaba ba ko wani zare ba za ka gan shi tun daga gadon ba tun daga kanta nan na baya har zuwa ƙarshen jela bayana nan ba wannan shi ne mundiriki ko da hausa to wannan shi ne mundirikin da to da ɗan adama yana da wannan jijiyar na kamanciyarta to da Allah zai katse masa wannan zai katse manzan Allah wannan kaga da an katse maka wannan magana ta ƙare Allah ce fama minkum فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم kuma idan da ƙur'anin ba maganar Allah ba ce ba ya ce maganar mu ce in ji Allah ai shi ne yake cewa da mun kama shi da damanmu da mun tsinke masa ma'ana wannan jijiya ta bayan shi to in ku za mu yi hakan ba ma minkum min ahadin anhu hajizina ku a cikin ku ba wanda ya sai kare shi inda ya mana hakan za mu kama shin ba wanda ya sa kuma ya ba shi kariya a cikin ku ko akwai babu wa innahu latazkiratun lilmuttaqin kawai dai shi qur'ani ba tatsuniya bace ba ba waka bace ba tunatarwa ce amma ga wa ga bayin Allah masu tsoron Allah ashe kenan kin ga duk wanda za a karanta masa qur'ani ba zai ji ba ba zai aiki da shi ba ba muttaqi bane ba ba mai tsoron Allah bane kenan qur'ani yana amfani ga wa kenan ga mai tsoron Allah kenan duk wanda ke ga ana karanta mata qur'ani amma ba ta tasirantuwa da shi wannan ba ta tsoron Allah domin ƙur'ani kaɗai na masu tsoron Allah ne kuma hudar lilmuttaqin kuma shiriya ce ga bayan Allah masu tsoron Allah subhanahu wataala kenan duk inda dan adam zai je ya dawo sai ya zama yana da kyakkyawa alaka da ƙur'ani gwargwadon tsoron Allah ki da takawarki gwargwadon alaka ki da ƙur'ani kenan amma gwargwadon nisan ki da tsoron Allah da takawa gwargwadon kuma nisan ki kenan da littafin Allah alqur'ani to shine Allah yake cewa inna la na'lamu anna minkum mukazzibin tabbas tabbas lalle mu Allah ko mu Allah mu Allah Allah shi kadai ne amma wannan dabi'a ce ta a girma makai hakika mun san a cikin ku akwai makaryata akwai makaryata bi ma'ana duk wanda aka waye gari ya san Qur'anin nan gaskiya ne na sha faɗa muku a baya irin sunan da suka ba manzon Allah tun kafin zuwan musulunci ba manzan Allah ya nemi wannan suna ba su suka samu shi to amma yanzu in ba hasada da mugunta ba ya zo kuma ya ce muku shi Allah ne ya aiko shi ba kwa yarda da shi ba in dai daman can wancan da gaske kuke yi tabbas din da gaske suke wancan sunan sun sa mai wancan suna dan gaskiyarsa da amanar shi to me yasa kuma suka daina faɗa masa haka sai kaɗan daga cikin su daman kenan yanzu hasada ce da kuma kin ƙarya da kuma kin gaskiya da kuma son zuciya in banda son zuciya ne wanda ka mu'amalance shi tsawon shekaru bai taɓa maka ƙarya ba bai taɓa kuma ha'intarka ba yanzu kuma ya zo ya faɗa maka ya ce shi Allah ne ya aiko shi ne matsala a ciki ba kuma cewa ya Allah ya aiko shi ba raba gonar ka bi ka ba na rabi ko ba kuma cewa Allah ya aiko shi ba raba jarin ka bi ka ba na rabi manzon Allah haka ya zo da shi inda wannan ya zo da shi sai a ce wayo ne ne yafi kowa dukiya wayo ne ne yafi kowa ma'ana girman matsayi ba matsayi yake tambaya ba ba dukiya yake tambaya ba ba gona yake tambaya ba ba kuɗi yake tambaya ba kawai saƙo ne Allah ya aiko shi ga abin da mai kai wanda ya yi ka ya san ka ga abin da ya ce ka bi magana kenan fa kawai yau yau to min ajr ba lada yake tambaya ba ba ta yake in ne wazi ku biya ni ba kawai fada yake ga abinda Allah ya ce ku yi kaza to me abin tashin hankali to amma duk da wannan wanda Allah ya tarfa garin sa nono ya karba to shine Allah ya ce mun san akwai makareta sun san Qur'anin nan gaskiya ne kuma sun san Rasulullahi nan ma na Rasulullahi ne ba ƙarya yake ba to shi sa Allah ya ce wa innahu la hasratun alal kafirina hakika wannan Qur'ani hasara ce ga kafirai bi ma'ana dalili ne na tabewar su domin duk lokacin da Allah ya ce kai imani da kaza kaki imani da wannan abin to wannan abin yayi sanadiyar menene lalacewarka bimana ya zama sila saboda kin yadda da wannan littafi kin yadda da wannan hukunci ya nuna cewa shine sababin halakarka shine sababin kuma tabewarka kamar yadda zamu gani a yanzu wa'ansu suna da awar musuluncin amma suna juya qur'anin ta wani bangare daban su yi surkulle dan cutar da wani ko dan dakile wani asalin qur'anin dan haka aka saukar da shi ba dan haka aka saukar da shi ba Allah yake faɗa a wata ayar kamar tambayar Allah akai me yasa ka saukar da alqur'ani me hikimar sa yace liwindira man kana hayyan ko Allah yace mun saukar da wannan qur'ani ne dan ya gargadi rayayye suwaye rayayyu suwaye rayayyu mu ne dan ya dan ya saukar da mene dan ya gargadi wane ne rayayye kuma wa yuhiqqal ko qawlu alal kafirin kuma ya tabbatar da hujja akan kafirai yanan kan kun ga qur'ani amfaninsa ga dan adam ya ra'in yana rayi shi yasa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a karanta ba mace alqur'ani ko a ce ya mutu bari a karanta mai ma'ana surat yasin ko ake cewa qul huwallahu kafa uku ga walidanmu da walidan duk ba a karanta ba mace addu'o'i na sunna sun tabbata me ake faɗa wa mamaci idan ya mutu in an mata rasuwa kin je mata dubiya ta'aziyya zaki ce mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka bane ba wasbir wal tahtasib eh inna lillahi ma aba wa lahu ma akhadha fasbir wal tahtasib abinda yake faɗa mata kenan duk mukannin mu baki ɗaya daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma an gane ko kuma sannan ki yi hakuri Allah abinda ya karba nashi ne wanda ma ya bari bai karɓa ba mu kenan mu ma nashi ne ki yi haƙuri ki ɗauki wannan a matsayin ma'ana jarabawa ce Allah zai baki lada abinda za ki faɗa mata kenan in ma ba ki da larabcin ki faɗa mata to ki yi haƙuri an gane ko daman daga Allah muke ga Allah za mu koma an gane ko abinda Allah ya karɓa nashi ne wanda ma bai karɓa ba nashi ne ki yi haƙuri Allah ya baki ladan wannan wannan wannan jarabawa wannan shine abin da ake faɗa mata a sunna shi kuma macin ki masa addu'a rabbi gifirhu wa rahamhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzuluhu allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalj wal barad kama yunqqa thawbul abid min ad-danas allahumma afdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati ya rabbal alamin allah ka ji kansa allah ka yafe masa Allah ka wanke masa zunubansa da kulakulansa kamar da kake wanke farar tufa daga datti Allah ka nesantar da shi daga kulakulansa kamar da ka nesantar da bangon gabas ma'ana da yamma Allah ka canza masa gida wanda yafi gidansa na duniya Allah ka canza masa mata ko shi mata ta gidan duniya amma malamai suka ce idan mace ce ba a faɗa mata haka ba a cewa Allah ya canza mata miji da yafi nata na gidan duniya domin mijin gidan duniya shi za a bata a lahira an gane ko to in Allah Allah Allah idan mai idan idan mai mai sako ne Allah ka masa yafiya Allah idan ba gashi wa'annan su zaki faɗa mata ko ki faɗa da larabci ko ki faɗa da Hausa amma ba sai an ce to a daga hannu ul wallahu kafa uku laqad ja'akum dal ilafi ayati kursi dal ilafi duk wannan bai zo a sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qur'ani namu ne mu rayayyu kafin mu mutu idan mu mutu kuma shikenan qur'ani ya gama aiki akan mu na'am to shine abin da Allah yake nufi innahu lahaqqul yaqin kuma tabbas wannan qur'ani gaskiya ce ta yaqini akwai abin da ake kira yaqini menene yaqini shi ma na tambaye ku za mu ta wahala menene yaqini me yaqini ne ba kai ba ai ba da ku nake me yaqini na'am eh yanzu Allah yana faɗa alhakumut takafur hatta zurtumul maqabir kalla sofa ta'alamun thumma kalla sofa ta'alamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al jahim thumma la tarawunnaha ay yaqin yanzu idan aramma bana nan wani abu ya faru ko ya bugo min waya ko ya zo ya same ni sai ya ce algabata malam kaji kaji kaji kaza ya faru to wannan yanzu ni labarin da aramma ya bani wannan shine ilmul yaqin saboda bana shakkun aramma bana tsammanin zai faɗa min ƙarya amma inda wani inda wani ne wanda ba aramma ba zai ce wannan ilimi mana ilimi ne sani ne amma ba ba ne yaqini ba akwai shakku sai na bincika gaskiya ko ba gaskiya ba wannan shine yaqi ilmul yaqin to shi kuma ainul yaqin ainul yaqin shi kuma abin da ya faru a gabanka shi ne ayi Allah ce sun malatar wunna aina laikin sannan za su ga wutar jahannama idanuwansu kirikiri abinda kai mu bashararsa a gabanki aka yi rigiman ko a gabanki abin ya faru wannan shi ne ainul yaƙin ilimi ne na yaƙini na gani an gane ko idan ta shaida a gabanki ya faru to wannan shi ne ma'ana abin da Allah yake wa innahu la haqqul yaqin gaskiya ce tabbatacciya wanzajjiya Allah ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi domin ka tsarkake ubangijinka mai girma na'am wannan shine karshen surata al-haqqa abinda muka faɗa daidai na surar ubangiji ba mu ladan sa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya fi mu na'am je sura ta gaba bismillahir rahmanir rahim sa'ala sa بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما نعم الله يتي بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kaiko suratul ma'arij bi ma'ana sura da za ta yi bayani na ubangiji ma'abokin matattakala in za a je gurin sama ce matattakala sama kenan ko wannan sura ce a tartibi na qur'ani sura ce ta 80 a lissafi ayoyi kuma tana da aya 44 kuma kanin labaranta shine magana akan alkiyama da gwagwarmaya da kuma tashin hankalin da zai faru ran alkiyama Allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi mai tambaya yayi tambaya dangane da wannan azaba da za ta afku bi mana alkiyama kenan ko azabar wuta Allah ya ce lil kafirina laysa lahu dafi kafiri ba wanshi da wani abin da zai kare shi a wannan azaba bi mana sai ya shige ta min Allah zil ma'arij wannan azaba za ta zo daga Allah ne ma'abocin sama ma'abocin matattakala sama ta daya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ta'arujul mala'ikatu wanda mala'iku suke hawa gurin shi warruhu da jibrilu fi yawmin kana niqdaruhu 50 alf sanatin a wani yini wanda wannan yinin gwargwadon yinin nan a shekarunku na duniya kamar gini ɗaya na can shekara hamsin ɗin duniya ce dubu hamsin ɗin duniya ce don ka kuwa za a jima ko tun da sai an yi shekara dubu hamsin shi ne yinin lahira guda ɗaya kun ga akwai aiki a kanmu Allah ka ba mu da sauƙi Allah ce fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri ya muhammadu haƙuri kyakkyawa karka damu innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin wannan lokacin da kake faɗa musu kamar yana nesa mu a gudun ba shi da nisa an gane ko shi yasa Allah ce kalla bal tuhibuna al'ajila wa tadruna al'akhirah kawai kuna son yar gaggawa ba kwa son waccan da za ta zo ma'ana daga baya to shine Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida su suna ga wannan kiyamar da tashin a hisabi kamar yayi nisa ma ba zai zo ba Allah ya ce wa narahu qariban mu kuma na ganin shi a kusa yake an gane ko shi sa laraba suke cewa kullu atin atin wa kullu atin qarib duk abin da zai zo to ya zo kuma duk abin da zai zo yana kusa duk abin da aka sa masa lokaci to ya an gama abin da ba shi da lokaci to wannan shine ba a san ranar zuwan shi ba amma abin da aka riga aka sa ba ke gani ko a sabgar duniya sai a ce abu sanar da shekara ɗaya ko nan da shekara biyu ko nan da wata ɗaya ko nan da wata kaza amma sai ki ga kafin a ce menene shekara biyun ta yi shekara ukun ta yi shekara biyar ɗin ta yi shi yasa ai hausa suke cewa a kwana a tashi asarar mai rai in dai za a kwana a tashi to yanzu abin zai zo dan kawai mu ƴan ƙwaya-ƙwaya ne mun gina akan sauri shi yasa komai muke ganin shi in ba yanzu yanzu bane ba kamar ba zai yiwu ba to Allah yake cewa a'a wa narahu qariban mu muna ganin shi a kusa yawma takunu sama'u kal muhli a ranar ma'ana sama za ta kasance kal muhli menene ma'ana al muhl bi ma'ana kamar azlfar da aka narka an gane ko duk wannan kwalin saman da Allah yake cewa ki kalla Allah zai narkar da ita kamar azlfa narkakkiya wa takunu al jibalu kal ihni kuma duwatsu su kasance ma'ana kamar atafa kamar audigar da aka zara kwallon cikinta in ka zara wannan kwallo na cikin auduga ya auduga take kin ga zaka iya hure ta ko to haka shi kuma dutse zai kasance wala ko dai wala yasalu hamimun hamimuhu an gane ko aboki na kusa na gab kawa ta kusa ta gab ba ta iya tambayar ina kawarta ba iya tambayar ina kawan shi ko kuma wala yusalu hamimun hamimuhu a a ba a tambayar wani ina abokinka imma dai biddam wa imma bil fata duk wanda aka karanta yayi ko dai ma'ana aboki ba zai iya tambayar abokinsa ina yake ba saboda firgici kowa tashi ta ishe shi ko kuma ba za a tambayi wani a ce ina abokinka ba ba zai yiwu ba kowa li kulli mir'in minhum yawma idhin sha'anin yughni na يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
da Allah kun ji wani abin da ba zai yi ba wace ce anan gurin a unguwarsu akwai kafiri akwai kirista eh to yanzu kafirin unguwarku za ku ji kafirin unguwarku idan an ritsa shi ran alkiyama kun san me yake ta kun san me yake faɗa sai ya ce Allah ka yi haƙuri ka fanshe ni ga ƴaƴana nan ka ɗauke su ka sa su jahannama amma ni ka bar ni ya Allah an gane ko in Allah bai amsa masa ba sai ya ce to ga matata in jama'a ta wuta ne ka bar ni ya Allah an gane ko in Allah bai karɓa ba sai ya ce wa afi to ga ɗan uwana sashi wuta Allah ne ka tsirar da ni in Allah bai karɓa ba sai ya ce wa fasilatihi da danginsa to ai ga dangina duka dauki familin mu duka tsinda masu wuta ne ka kyale ne ya Allah shi ma Allah bai karɓa ba sai ya ce wa man fil ardi jami'an kai duk ɗan duniya ma duka ka tsinda masu wuta ne mu ka bani ya Allah Allah wannan zai yiwu to kun gona ya karshen hauka kenan to shi ne Allah yake cewa yubassarunahum suna kallon su yawma yawma yawaddul mujrimu ranar da kafiri mai laifi zai ce law yaftadi min azabi yawma idin bi banin ina ma Allah zan fanshi kaina saboda ga wannan azaba taka ka karbi ayana ka musu azaba wa sahibati ko kuma Allah ka karbi matata ka mata azaba ne in tsira a madadina ya Allah wa akhi ko kuma dan uwana Allah dauki yayana ko kanina Allah ka tsinda ma shi wutuni ka banni ya Allah wa fasilatihi allati tuwi da familin sa da ya suka kewaye shi dangi na bangaren uwa da uba duk tsinda ma su wuta Allah ne ka kale ni karshe da Allah sai ya ce wa man fil ardi jami'an duk ɗan duniya ma duk sa su wuta Allah ni kale ni ka sa da aljanna zai yi sun mai yunjiwa a tsiratar da shi kaji wa mu zai ta hadda mu a sai dai da mamanka da baban gamu ban da mu to kaga wannan duk wa'azi ne Allah yake wa dan adam ya gane irin rugunzumin da yake gaban shi in ka shiri in ka san ga rugunzumin da yake gaban ka ai kana mai tanadi ko kamar da na faɗa muku ne ran nan yanzu kowace ku tana nan tana iyayen ta da goge kaushi da kitsanta da kunshinta da kayan sallah da sarka da awarwaro ba haka bane ba ta yi tanadin menene sallah to ki tabbatar akwai babbar sallah a gaban ki tana nan ita ce alkiyama ki mata wannan tanadin fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri ya ku bayin Allah mafi alkhairin guzuri shine na me tsoron Allah shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin kowace rai ta tsoron Allah ta ga me ta aikata dan gobe kiyama wannan shine abin da yake gaban mu guzuri ya kamata mai tafiya ko to akwai tafiya babba a gaban mu wanda yini ɗaya na wannan tafiya kamar shekara dubu hamsin duniya ce to to kun gani a lissafin haka yake to kowa sai ya ta kan shi Allah ubangiji subhanahu wataala ka ba mu da sauki Allah ka ba mu da sauki rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab